بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الخميس شاتر وتن سفر hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da sha biyar ga watan tara miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin cikin malikiya a littafin muktasar khalil aina wa ƙabna la fi aibin muna magana akan sarakai na sadaki ko muna magana akan sadaki a inda muka tsaya mutumin da ya aure zai biya sadaki aka ɗauki lokaci da lokacin ya yi sai ya ce ba shi da kuɗi matar kuma ta ce ƙarya yake ɓoyewa ya yi kaga dole za a bincika a tabbatar kamar yadda in ana bin mutum bashi ya ce ba shi da kuɗi idan mai bin shi bashi ya ce bai yadda ba dole za a nemi tabbacin ba shi da shi in an tabbata ba shi da shi kai mai bi ba yadda za ka yi in ku an tabbatar da yana da shi dole biya to yau kaga ana tuhuman ba da ya ce ba shi da shi din ta ce ba ta yadda ba ya za a yi za a ba shi ainihin sati uku na ya tabbatar da babu ɗin ko ya kawo shaidu ko bincike ya tabbatar ko mayade a cikin sati uku nan a tabbatar da eh da gaske wannan kuɗin da ya yanke zai biya na sadakin babu idan ya tabbata babu ya ce sannan sai a jinkirta mar iya lokacin da ake tunanin zai samu tun da mutum ba shi da shi ma dai ai ba a san abin da Allah zai nan gaba ba musamman ma ana tunanin watakila zai samu to dole za a jinkirta mar jinkirin nan ya ce ijtihadin alkali shi zai aiki a nan ya ce amma abin da ake aiki da shi malamai suke aiki da shi a wannan zamanin ya ce shekara ɗaya da wata ɗaya za a ɗiba mar idan aka mar wannan talawun na shekara ɗaya da wata ɗaya ya zama bai samu ba to a nan shi kenan sai a raba auren amma idan aka raba auren wannan bata aure ne na ainihin gagarin biyan sadaki to amma a nan ba za a ce wai ba zai biya sadaki gaba ɗaya ba tana bin shi rabin sadakin sai ya biya shine inda muka tsaya wa wajaba nisfuhu bayan an ɓata auren ya gagari biyan sadaki za mu ce aure ya ɓaci hajiya an sallame ki mutum da bai yi kwanan aure ba kina da daman yanzu ki auren ki tunda ba idda a kanta sannan kuma tuhuman shi da muke na cewa watakila koyewa ya ce babu dalilin wannan zamu ce to tana bin ka rabin kudin sadakin dan ran da aka tabbatar da ka samu kuɗi dole za ka biya ta rabi kaga in dama yana tunanin in ya ce bai da kuɗi za a raba auren shi ke ne ta baka to kaga abin da yake tunani din ya zama da banza wannan rabin je dole sai ya biya in dama dan rabin ne to wannan rabin su ya biya inda kuma bai da shi dole za a raba auren to shine wa wajaba nisfuhu da yake bayan inda za mu tashi la fi aibin yace amma banda inda aka yi raddi cikin aibi an yi aure sai ya zama ɗaya daga cikinsu yana da aibin da ya cancanci a yi raddi idan ita take da aibi kafin kwanan aure ya gani yana da daman ya raddi idan shi yake da aibi ta gani tana da daman ta yi raddi to idan irin wannan raddi ne ya faru kafin kwanan aure aka yi raddi kaga an yi raddi za a bata aure ko to yanzu an bata aure babu zancen rabin sadaki kamar yadda ina jin a baya ma mun karanta duk bataccen auren da aka bata shi kafin kwanan aure to babu wannan rabin sadakin an cinye shi kenan ya wuce shine anan ma ya faɗi ya ce lafiya aibin amma banda inda aibi yasa aka raba aure to wannan ba ta ci ba za a bata ainihin rabin sadaki ba wannan kenan wa taqarrara bi wat'in wa in haruma sadaki yana tabbata wato wasu hanyoyi ne guda uku zai kama wanda kowanne in an yi aure ya faru ta cinye sadaki gaba daya wata ƙarrara bi wat'in wa in haruma sadaki ya tabbata da zaran ya sadu da ita wannan saduwan wa in haruma ko da saduwan ya haramta yanzu misali mutum ne ya auri mace sadakin aure naira miliyan ɗaya ko ya ba da miliyan ɗayan ko bai bayar ba yana saduwa da ita za mu ce shikenan ta cinye wannan miliyan ɗin ko da take sake ta wannan kuɗi ta cinye gaba ɗaya kuma wannan saduwan ko da ya haramta misali lokacin da ya sadu da ita tana jinin haila ai bai halatta ya sadu da ita tana jini ba kaga wannan saduwan haramun ne amma duk da haka ta cinye sadaki ko kobo ba za a miyar masa ba to wannan ɗaya kenan hanyar da ake cika sadaki gaba ɗaya sannan hanya na biyu wa mauti wahidin mutuwan ɗaya daga cikinsu an ɗaura aure ana ɗaura aure kafin a tare kawai watakila ma irin farin cikin an ɗaura mar aure da ya ja numfashi kawai sai ya tafi shi kenan an cinye sadaki cif gaba ɗaya haka in ita ce ma ana gama ɗaurin aure sai ta mutu tana mutuwa shi kenan sadaki an cinye magada yanzu dole in ya biya an cinye in bai biya ma dole ya kawo ya biya na ko dama bai shigan ba muke magana ai dai ai mutuwa almautu ka dukul a ko wannan ka'idan almautu ka dukuli mutuwa kaman shiga ne me yana shi shigan ai mutuwa ne da ba mutuwan da zai shiga ai saboda haka ta cinye sadaki in ɗayan su ya mutu balle kuma a ce dukan su ne ma suka mutu shi kenan sadaki magada sun cinye aha wa iqamati sanatin hakanan sai abu na uku zaman shekara guda a gidan miji an yi aure ta tare ta zo gidan shi yau shekara guda to ba ruwanmu da ya yi kwanan aure ko bai yi kwanan aure ba kasancewar ta shekara guda a gidan shi wannan shekaran ya sa ta cinye sadakin shi gaba da to kaga wayannan gurare guda uku su ne guraren da suke tabbatar da sadakin mace ainihin a cika mata sadakin ta gaba da sannan wasu fi khalwatil ihtida'i wato anan idan an yi rikici tsakanin miji da mata bayan aure ka san anan mun ce wata karrara juwatsin ko da zaran ya sadu da ita ta cinye sadaki saduwan nan a ina suka sadu ba ruwanmu wani yanayi suka sadu ba ruwanmu to amma yanzu anan da'awa ce ta taso an yi aure sai ya sake ta sai ya ce a damar da rabin sadaki ta ce wani rabin sadaki bayan ka sadu da ni shi kuma ya ce ƙarya take bai san ta ya mace ba to yanzu a nan ne za mu duba mu gani saduwan da suka yi ɗin a wani hali suka sadu sai aka ce sun taɓa kawai cewa eh sun taɓa kawai cewa wani irin kawai cewa ne kawai cewan kala uku ne akwai kawai cewa na nutsuwa a wani guri akwai kawai cewa na ziyara wanda shi ya kama ta ziyara ko ita ta kai mara ziyara kowanne hukuncin shi daban wannan kalwatul ikida kawai cewa na nutsuwa ba ma lura da a ina aka kawai can kawai lokacin da suka kawai can sun samu nutsuwan da zai yi ya sadu da ita eh shikenan kawai ta fi shi gaskiya da rantsi ya sadu da ita ta cinye sadaki ko a ɗakin abokinsa ne da ya roƙi abokin ya bashi mukulli an ganta ta zo sun shiga ɗakin sun daɗe ka ka zo shiga ne ko kuma ya ji ya kama hotel ne ya ɗauke ta suka tafi sun je sun zauna a hotel ne ya ce wallahi zama muka yi yadda za mu shishire abubuwa amma ni ba ta ce ƙarya yake ta fi shi gaskiya in dai an samu kalwatu itida inda suka kawai ce din akwai nutsuwan da zai iya saduwa da ita to wanne ya mata shaida ɗaya sai ta haɗa da rantsuwa ta cinye sadaki gaba ɗaya in ya bata ta cinye in bai bata ba dole ya cika wannan kalwatu itida kenan shi ma wajen kalwatul itida din wa in bi mani'in shar'iyyin ko da a ce a lokacin da suka kawaice din tana tare da abin da zai hana a sadu da ita mani'in kuma na shari'a misali a lokacin ta yi harama da aikin hajji ne ma za ta bi aikin hajji ne aka ce to ai dry marriage mana in an dawo sai a yi bikin shikenan aka yi dry marriage ya biya mata kuɗin kujerar hajji sun tashi tun daga nan an je an yi komai dama a can masaukin maza daban na mata daban amma da aka je jidda a nan jiddan sun dan huta a wani daki bayan an ɗauki harama kaga an samu mani'i shar'i sannan sun dan shiga wani daki sun tattauna mutane da sun gani wallahi wane da wancan hakika sun dan shiga sun dai minti talatin sun fito to ba ruwanmu da wannan mani'in shar'i din sun samu kalwatin ikida ta ce ya sadu da ita ta cinye miliyoyin shi a kore shi aha wa in bi mani shar'in kenan ba to haka nan wafi na fihi za a gaskata ta tare da shi mijin fi na fihi cikin kore saduwa yanzu misali an tabbatar da bayan an yi auren sun haɗu ko kalwatul ikida ko kalwatul ziyara ɗin ne mun tabbatar da sun haɗu sun daɗe suna zuwa suna hira suna haɗuwa yau shi kenan sai ya sake ta da ya sake ta ya ce ai ba abin da ya gudana tsakanin mu shi ma yace kwarai ba abin da ya gudana da yanzu ba za mu ce muna tuhuman su dole sai ta yi idda dole sai kaza ba ba dai ta faɗa ya faɗa ba shi kenan kawai ba idda akan ta kuma ta kisa daɗi gaba ɗaya ba za a damar da rai shine wa fi nafihi ai tuddiqat fi nafihi wa in safihatan kuma yanzu a nan wajen gaskata wannan ko da ainihin sahuhuwa ce wa amatan ko da baiwa ce in an samu ainihin aka aka suka kore cewa ba su sadu ba to yanzu ba zancen mu tume su ba zancen mu rantsar da su shikenan ba su sadu ba zai ba ta rabin sadaki ba idda kanta ta je ta yi aurenta wannan kenan wa za'iru minhuma sannan idan kalwan da aka samu kadaitan an samu kadaita tsakanin su biyu amma ɗaya ne kai wa ɗaya ziyara sai kuma rikici ya faru ta ce ya sadu da ita yake bai sadu da ita ba to yanzu wa za mu gaskata za mu gaskata azza'ir minhuma wanda ya yi ziyara minhuma daga cikinsu shi ya kai ziyara gidansu mun tabbatar da hakika ya zo ya yi sallama an fito musu da tabarma an da dare da dan fitilan kwai da sauransu an zo sun zauna a zaure kuma an dan samu dauke kafa ma a zauren an dan dade ba an ji shiru din ma duk an ji shikenan sai aure watse sai ya ce a damar da rabin sadaki ta ce ba ka manta abin da kai a zauren gidanmu ya ce zauren gidanku a zauren gidanku ni ma ga ce ku tambaye shi ku tume shi ta cire yanzu a nan an wajen alkali za mu ce a ina abin ya faru a zauren gidansu kaga shi ne azzaɓi ya ce shi ba ya shi ya za a yi ni mahaukaci ne zan je ita kuma ta ce a tambaye shi da gaskiya yi to yanzu a nan maganar shi ya fi ta gaskiya ai mutum ba zai samu nutsuwa a matsayin ya kawo ziyara wurin ainihin matarsa ko gidan surkai da sauransu ba za a ba shi gaskiya bai sadu da ita ba in ya haɗa da rantsuwa a miyar da rabin sadaki hakanan idan ita ce ta kai mar ziyara ya dan gina gidan shi a lokos irin wai ta ce to ta mar waya ya gidan ya ce a baki ga gidan ba ko to ki zo mana lokaci kaza suka shirya ainihin AP lokaci kaza ta je ganin gida ta ce ana gani gashi na yi hawi matarsa ce wanda ya aura ba da mare ita ce ta zo ana gani suka shiga gidan suka daɗe sannan ta wuto bai bai bai bai shikenan sai abu ya watsi sai zo ya shamiyar mar da rabin kuɗinsa ta ce kamanta lokacin da muka shiga gida sai ya ce me ya faru ta ce ai kasa abin da ya faru to rikici ya yi rikici ta ce ya sadu da ita a wannan shigan gidan shi da ta yi shi kuma ya ce ba abin da ya mata to yanzu a nan in ka lura duk mutum matarka ta halal mabukaci ne kai ta zo ta same ka a gidanka kai kadai daga kai sai ita an ɗauki lokacin alama ya nuna zai wuya ce bai komai ba ko saboda haka yanzu ta fi shi gaskiya sai ta hada da rantsuwa a cika mata kudin ta cik gaba daya shine wa za'iru min huma su dika azza'iru min huma to wa in aqarra bihi faqat yau kuma idan shi mijin ne kadai ya tabbatar da ya sadu da ita ita din ko ta yi inkari ko ta yi shiru aure ya watse yan uwa suka ce to yanzu dama mun ce wa kaska auri masu yawa tsadan nan suna da fitina ya ce to ba haka Allah ya kaddara ba suka ce to yanzu abin da za a yi ka ga motar da ka bata zai kai miliyan uku ka bata kaza kawa saboda haka za mu je mu karɓo rabi ya ce shi fa ya riga ya ɗaura mata idda ta ci kuɗinta ita kuma da aka je ma ta ce ita san san ba su sadu ba ko kuma ta yi shiru to yanzu a nan tunda shi ne ya faɗa wa in a ƙarrabi faƙar shi kaɗai ya faɗa to uhiza za a kama shi da ikirarin shi ma'ana zai cika mata sadakin ta cif ta cinye sadakin ta tunda da bakin shi ya faɗa al ikraru aula min shuhud mun gane wannan in kanat safihatan amma anan fa za a kama shi da ikirarin shi ne in idan ita din sahuhuwa ce banda wawiya ma ke da kuɗin ki zai tabbata mutum ya tabbatar da kuɗin ki rika korewa saboda haka zamu ce wannan ai wawiya ce bata san kuɗi bane kawai tunda ya faɗa da bakin shi a cika mata kuɗinta sahuhuwa sahuhu in an ce sahuhu mutumin da bai san kuɗi ba bai san yadda zai tasarrufin abubuwan shi ba kamar wanda ake hajjarewa haka kamar mutumin da yanzu haka kamar yanzu kai din nan wataƙila baka yi cefa ne ba ka zo kana ta tunani yadda za ka yi sai dokta ya ce me sunan ka ma mala adamu ya ce dama ina son ganin kai baka dubu biyu kawai ka kira mai rake ka ce ka min na ɗari biyar rake kai da kake tunanin kefa ne an baka dubu biyu kuma ka sai raken ɗari biyar kaga wannan sahuhu kenan yawwa ya sahuhu shine mutumin da baya iya sarrafa abin da yake da shi da sarrafin da ya dace ka gane to in kanar safiya ta idan ta kasance ainihin sahuwa ko yarinya karama da sauransu wannan kaulan wahidan za a kama shi da ikirarin shi to inda ake ainihin tawilani ɗin wahal shin in adamal ikrara idan ya dawwamar da ikirarin cewa ya sadu da ita ai shi ya faɗa ba ya ce ya sadu da ita in bai janye wannan ikirarin ba ar-rashidatu ita ma rashidiya wanda ba sawuwa ba ita ma kazalika haka nan ne kawai ko da ta yi musun ya sari da ita ma dole zai cika mata kuɗinta inda ya yi ikirari wasu malamai suka ce eh haka ne kaga anan eh an kuskure kaga anan in ka ɗauki wannan tawilin farkon ba bambanci tsakanin safiha da ar-rashida suka ce in ya domar da ikirarin bai janye ba rashida ma wanda ba sahuwa ba ita ma kazalika haka nan ne eh a kauli na farko a a a kauli na biyu shine suka ce au ko kuma in kazzabat nafsaha in rashidi ya din ce ko da ya ce ya sadu da ita tace bai sadu da ita ba inda za a cika mata sadakinta in kazzaban nafsaha sai ta zo ta ta kanta ta tabbatar da cewa ya sadu da ita a nan ne za a cika mata kuɗinta to shine tawilani wajen safiha ba ruwanmu da ikirarinta da inkarinta amma wajen rashida za mu duba mu gani yaya da ya ce ya sadu da ita ita ta ce bai sadu da ita wata yi inkari wasu suka ce indiya da umar da ikirarin ko da ta yi inkari ma zai cika mata kuɗinta wasu suka ce a'a ba zai cika ba sai in ta dawo kan ikirarin shi ta ƙarya kanta ta ƙaryata kanta na inkarin da yayi kaga sun dawo kan network ɗaya sannan za a cika mata wanga kuɗi mun gane wannan to shine tawilani din eh rashidatu ba eh nan kaman kara ar rashidatu ne ina jin wani nuskar rashidu yake sa ko eh amma ar rashidatu ya fi kyau dan macen ake magana to daga nan kaga mun gama da ainihin sadaki za mu shiga wajen ɓataccen aure wanda kuma ɓacin shi ɗin ya zamo dan sadaki ne wafasa da aure ya ɓaci in na ƙasa a rubu'i dinarin idan auren ya tauyu daga rubu'in dinari au salasati da rahima ko kuma auren ya tauyu daga dirhami uku kuma dirhami uku ne ya zama khalisatin tsantsan azurfa wanda ba a narka wani ƙarfe a ciki ba au muƙawwamin bihima ko kuma wani kadara wanda aka kimanta shi ko da rubu dinar ko da ainihin dirhami uku duk auren da ya zamo sadakin da aka bayar ɗin inda gol ne bai kai rubu dinar ba inda dirhami ne bai kai dirhami uku ba idan kuma da wani kadara ne kamar farin kuɗi ko su littafai ko wani kaya zai bata kayan da aka yi kima bai kai kiman rubu dinar ba bai kai kuma kiman salasatu da rahima ba sai mu ce to wannan auren ɓatacce ne sai dai kuma ɓacin shi ɗin ba irin sauran ɓatattun aure ba ne akwai hanyar da za a bi ya gyaru akwai yanayin da kuma dole za a tabbatar da shi dinari dai rubu dinar suna cewa ainihin shi kowane dinari ɗaya yana ɗauke da ƙwayan sha'ir saba'in da biyu idan kana so ka san dinari na shari'a idan ka samu ƙwayan sha'ir ba mun san sha'ir ba na mai kama alkaman nan idan ka samu guda saba'in da biyu ka ɗaura shi akan skeli irin skeli mai tafi biyu ɗin nan ba ana ɗaura dutse a ɗaura gol har aga sun yi daidai ba to ka samu sha'ir saba'in da biyu ka ɗaura sannan ka samu ainihin dinar ka ɗaura to in ya zo daidai to shi ne ainihin dinar ɗin da rubu'in shi yake abin nan hakanan shi kuma dirami in ka samu ƙwayen sha'ir hamsin da kumusani na ainihin ƙwayen sha'ir ka samu ƙwayen sha'ir guda hamsin ka ɗaura a kan ainihin tafin mizani sannan sai ka ɗauki sha'ir ƙwaya ɗaya sai ka fasa shi gida biyar sai ka ɗauki ƙwaya biyu a cikin biyar ɗin sai ka ɗaura akan wannan guda hamsin ɗin nauyin da ya baka shine nauyin dirhami guda ɗaya shi ma kuma yake min sha'irin mutawassi sha'ir ɗin kan shi akwai ƙato akwai ƙarami shi an samu mutawassi sannan za a yi wannan lissafe lissafe mun gane to duk auren da bai kai ɗaya daga cikin abubuwa uku nan ba da gwal ne bai kai rubu dinar ba ɓatacce ne da dirami ya biya bai kai salasati da rahima dirami uku ba ɓatacce ne da wani kadara kadaran da aka auna shi kiman shi bai kai rubu dinar ba kuma bai kai dirami uku ba ɓatacce ne amma kaddara da ya kai ɗayan bai kai ɗayan ba auren yayi da aka ɗauko kadaran sai aka ce wannan zai iya siyan dirami uku amma ba zai sayi rubu dinar ba sai mu ce yayi ko zai iya siyan rubu dinar amma ba zai sayi dirami uku ba sai mu ce duk yayi to idan aka yi irin wannan auren ya ba da ainihin rubu dinar da ya ba da rubu dinar da ya ba da ainihin kuɗi bayan an yi auren sai aka ce ai kuɗin da aka bayar ɗin bai kai rubu dinar ba mun gane kuɗin da aka bayar ɗin bai kai rubu dinar ba ya za a yi sai mu ce ai kwanan aure eh to wa atammahu wajibi dole ya cike mata kaga kalubale da musamman yanzu da naira Najeriya ya faɗi yanzu haka za ka je wani waje sai ka ji an ce an yi aure an ba da ɗan akuya ko an yi aure an biya sadaki dubu sha biyar duk bai yi ba kwarai kuwa rubu dinar a bana ka je ka duba ya fi dubu talatin dan so da ga an yi aure an ce wai sadaki ya ba zaura ce da dare ka ɗaura wannan sadaki dubu ashirin bai yi ba yawwa in an yi kwanan aure sannan aka ji to wa a tammahu dole ya cika wannan kuɗin ba za a bata auren ba amma dole zai cika wannan kuɗin ya zamo rubu dinar inda kala in yi kwanan aure a ya yi mana ko da yake amma ba a ji a sake duba ka san kuɗin namu kullum wa illa idan kuwa bai kwanan aure ba aka ji sadakin shi bai kai rubu dinar ba nan ma ba kamar sauran batattun aure ba kaga bambancin wannan bataccen auren bambancin wannan bataccen auren da sauran batattun aure ka san sauran batattun auren duk auren da aka ce batacce ne kafin ai kwanan aure ana ganin abin ya faru take za a ce an bata shi to amma ba irin wannan ba auren da dalilin kudin ne bai kai bai kai ainihin nisabin sadaki ba shi sai mun duk koda a ce ba ai kwanan auren ba sai an shawarce shi ya cika shi ne yace wa illa in bai kwanan aure ba ya za a yi fa in lam yutimmahu fusika idan bai cika ba to fusika a ɓata auren kaga tun a farkon littafi in ba ku manta ba ya ce a cikin mafahim yana lura da me mafhumu shar'i kaga yanzu a nan wa illa fa in lam yutimmahu fusika me mafhumu shar'in shi ya bayin adammahu shikenan sama ko idan ya cika shikenan aure yayi kaga ya sha bamban da sauran batattun aure sauran batattun aure daga an gani ba a yi kwanan aure ba za a bata amma shi wannan gashi an gani ba yi kwanan auren ba amma sai an sake komawa an ce ya cika in ya cika shi kenan aure ya yi fa in lam yutimma idan bai cika ba yace shi gaskiya iya karfin shi kenan ba zai kara ba shi kenan fusika sai a bata aure wannan shine hukuncin auren da aka biya sadakin da bai kai ainihin nisabin sadaki ba au ko kuma bima la yumlaku aka yi sadakin da abin da ba a mallaka ka san shari'a akwai abin da ta yadda musulmi ya mallaka akwai abin da shari'a ba ta yadda a mallaka ba to sai aka yi aure sai aka ba da sadakin abin da ba a mallakan shi a matsayin mallaki na kuɗi kamar me ka kamrin an yi aure ne me sadaki ya ce tulun giya ashirin tulun iya ashirin eh a musulmi eh suka ce su suna shi ai muke kai musulunci ya hana kuma a musulunci ma bai halatta mutum musulmi ya mallaki giya ba saboda haka wannan auren fataccen aure ne kafin kwanan aure kawai za a bata shi in ya yi kwanan aure za a tabbatar da shi wannan giya kawar da batun shi ya biya sadakul musulmi shine ka kamri wa hurrin ko kuma ya ba da ɗa a matsayin sadaki ba bawa ana sai da bawa ana iya ba da sadaki a bawa mun karanta ba shi kawai zai ce hajiya in kina so akwai yaro na ɗan shi ba wai ɗan shi wai shine zai bata a matsayin sadaki sai ta yadda ya ɗauki ɗan shi ya bata a matsayin sadaki shi ma wannan auren kamar an yi aure ba sadaki ne kafin kwanan aure za a bata shi amma bayan an yi kwanan aure za a tabbatar da wannan auren da sadaqul misli ka kamrin wa hurin ko aw bi isqadihi ko kuma aka yi auren da sharadin sare yadda sadaki irin zamanin nan ne da na tuwo ma da kyar tana bukatan shi yana bukatan ta kullun suna zama suna ta kai shi ce to ba da kai wani abu yace wallahi ba komai dai dai ba wata ce kai ni na isa da kaina na je na gama da ainihin mutane na ka zo kawai a daura aure an yafe ma kaga bi isqadihi an sare yadda sadakin gaba daya sai kuma aka ɗaura auren a haka ya wannan auren za mu ce in ba a yi kwanan aure ba ba ta ci aure ne za a bata aka ce har ya wake ya yi kwanan aure sai mu ce ha to shi kenan yanzu zancen ba sadaki ya wuce zai biya sadakun misili aure zai tabbata amma dole zai biya sadakun misili sai ya faɗi lokacin da zai kawo mata kuɗinta. Auka kisasin ko kuma aka yi auren da abin da ba zai ba da abin da yanzu bai zama kuɗi ba ka kisasin kaman kisasi misali ta fasa mar ido sai aka je aka yi hukunci aka ce idan ina ne idan dama ba tana da idan dama ba ya aka ce shikenan wal ainu bil aini kawai aka sa ranar da za su a fasa idanta kaga kisasi kenan ko sai ya ce ni ko hajiya wallahi ina son ki da zaki yadda da ni a maimakon wannan fasa idan ya zama sadaki sai mu aure ta ga kisasi ta ce a wallahi na yadda shi kenan aka shi kenan ta yadda aka daura aure to yanzu da aka daura aure miye sadaki kaga kisasi ne sadaki yau da diya ne ma za mu ce diya kuɗi ne zai ba diya ba ne yanzu kawai al'ainu bil aini ne ko kuma an kashe marwani ta kashe marwani dan uwa ne kaga shi yake da daman in bai dawa kashe ta ko sai ya ce wannan kisasin a maimakon sadaki sai ce da to shi ma wannan bataccen aure ne kabla dukuli za a bata bayan an yi dukuli za a tabbatar da auren da sadakul misri amma a nan malamai suka ce zai iya komawa ta biya shi diya tunda dama wanda aka kashe war dan uwa da gangan ma yana iya juya abin ya zama diya ya karba au abiqin ko kuma kai da sadakin abin da yake da garar kaman abiqin gudajjen bawa bawan shi ne ya bata dama tana shauƙin bawan ta yi ta ya siyar mata yaƙi kawai bayan bawan ya bata sai suka zauna suna yi da ce wallahi ni yanzu aure nake so ta ce aure ta ce ni ma ku yanzu ai da zan samu miji irin ka ina so sai ce to amma ba yanzu ba wani abu a ƙasa sai bawa na wani din na ta ce ai ni da amma wannan bawan da zan same sai ce amma ya gudu in kin yadda dillan da aka samo shi sai ya zama mai kwan sadakin ki sai ta yadda yanzu kaga wannan ai garar ne zai yiwu a samo shi zai yiwu ba a same shi ba kuma a yanzu ma ba a san wani hali yake ciki ba saboda haka yanzu wannan auren kabla dukul za a bata shi ba da dukul bayan ya yi kwanan aure za a tabbatar da shi a fita bakin bawa ya biya sadakul misri audari fulanin ko kuma gidan wane kawai ya ce ba kin ce kina son gida a rikice ba eh to gidan gidan Dr. Zakariya miki? Sha in zan samu wannan gidan sai ya ce to zan lallaba ya siyar min zan baki shine sadaqul misali sadakin ki sai ta yadda. To yanzu waye tabbatar da in ajiyoyin doctor zai siyar? Kai kana ganin ha kura da shi yana ganin riba ba miliyan uku ya siya ban mun bai miliyan biyar sai ka bashi miliyan ɗari ma bai siyar ba gida zai zauna ka? Haka ba zai yi ba. Saboda haka ba zai yi kai sadaki da abin da baka mallaka ba. Abun wani yana hannun me shi ka ce za ka bada sadakin wannan abin ka irin magana koya kake za mu ce aure bai yi ba tunda abin nan ba zai zama naka ba sai da yardan shi me shi ne au dari fulani ko aha to mun ji wannan ne au samsaratiha ko kuma ya ce wai sadaki shine dillancin da zai mata ta sa gidanta a kasuwa shi babba ne dillali ne ya san masu tsaye sai ya ce hajiya ba an ce kina son aure ba eh to in kin yadda idan na siyar da gidan dillancin da za ki ban a maimakon sadakinki sai ta yadda sai mu ce to tukuna ma ya muka yi muka tabbatar da gidan zai shiga ko ba zai shiga ba ai ta yiwu kana ganin gidan nan duka ɗauka daga kafu ta za ka siyar ka gama garin nan kaf ka rasa mai siye saboda haka yanzu wannan dillanci ɗaya bai riga ya zama kuɗi ba saboda haka ba zai zama sadakin ta ba amma da ka riga ka siyar da gidan kun yi da ita kan in ka siyar za ta baka dubu ɗari ka riga ka je ka mata aikin ka biyo ta dubu ɗarin to yanzu ka kuɗi ya zama kuɗi za ka iya sa shi ya zama sadaki amma kafin a yi aikin ka ce wai wannan abin da za ka yi shine a maimakon sadaki kamar aini na dillanci sai mu ce ba zai yiwu ba shi ma ba da dukul za a tabbatar da shi da sadakul musulmi au ba'dahu li ajlin majhulin ko kuma aka sanya sashin sadaki ajalin shi ajali ne majhuli ka san da bashi da sadaki duk a shari'a ba a yadda an yadda a yi bashi amma ba a yadda a yi da bashi ba san lokacin biya ba ko a ƙur'ani Allah yana cewa za ta da yantin bidainin ila ajalin musamman ya ce ba yanzu haka mutum ya zo ba ni bashin kaza to yanzu in ka bashi biya latte bar gumbus ya faɗi lokacin da zai biya ka dan wani ma ya zo da Allah wani mun kwanan shinkafa uku yaushe za ka to zan cinye ma kuɗi ne be dalilin wannan ma sai a fasa cinikin to ka wannan saba Allah ne an yadda ba ka bashi amma dole ka faɗi lokacin da za ka kawo har ya kai ga a aure an zo an sa sadaki an ɗaura aure kuka ce to amma sadakin fa sai dai a biyo mu to mun yadda za mu biyo ku kun yadda dai akan titi goma sha biyu suka ce inda za ku bi mu mun yadda sai aka yi akan za ku bi mu aka yi auren ba a faɗi lokacin kawowa ba wannan auren ba sai ce kaga an sa majhulin lokaci ka gane za ku biyo mu sai wani lokaci ko kuma sai lokacin da aka samu ko sai lokacin da ta rasu duk dai lokacin da aka san in lokacin ba ma'alum ba ne za mu ce bataccen aure ne to shi ne a nan ma yake ba ma duka ba au ba aduhu ma ko da a ce an biya wani wani kuma sai wani lokacin da ba sani ba nan ma bataccen aure ne kamar yanzu misali auren dubu ɗari biyar ne suka ce yanzu ga dubu ɗari biyu a hannu ɗari uku ba suka ce sai an samu za a kawo shi ma batacce ne yawwa in an yi dukuli sai a komawa sadaqul misli shine aw ba'duhu li ajalin majhuli aw lam yuqayyad al ajalu ko kuma ma ba ma kayyade ajalin ba kawai dubu ɗari biyu gashi ɗari ukun ku biyo mu ba ma ce zuwa lokaci kaza ba kaga wanda wancan ma an faɗi lokacin lokacin ne majhuli to ko kuma ba a kayyade ma lokacin ba duk ɓataccen aure ne kafin dukuli za a bata au zada kaga yanzu wannan to da yawa yana faruwa za a zo a ce nawa ne sadaki dubu ɗari biyar wallahi to mu kaga ɗari biyu muka zo da shi to amma in kun yadda za mu ba da ɗari biyun ɗari ukun fa sai mun yi shawara sai wani lokaci ɓataccen aure ne dole ku faɗi yaushe za ku kawo yawwa alaba shi in lokacin yayi ba ku da shi dama ai akwai wannan tanadin fa in kana du usratin wa naziratun ila maisura amma tun yanzu ka ce ba za ka sa lokaci wa shari'a ba ke yadda ba bayan dukuli ne aka No?
bayan dukuli ne aka ayyana Menin?
shi wannan bashin da ya rage din Eh, ya bayan dukuli.
eh bayan dukuli din za a ce za a tabbatar da aure kuma a sadaqul muslim Eh, a a yace shi kenan bayan dukuli yace to rana to ai kuma bayan dukuli din auren ya tabbata amma sadakin ya ɓaci ai. Saboda haka yanzu bayan dukuli ai auren ya sadakin ya ɓaci. Dama duk irin auren da ya ɓaci dalilin sadakinsa ainihin auren ɓatacce ne za a ɓata amma an yi dukuli za a ce ya ai- aure ya inganta amma wannan ɓataccen sadakin za a cire shi sai a sa sadakun misli a maimakon shi. shine ma'ana aha au zada ala khamsina sanatan ko kuma ya faɗi lokacin yaushe za ka biya ya ce sai bayan shekara hamsin shekara hamsin to kai kana ina ma shekara hamsin ɗin ba ma ke yanzu ma shekara haihuwan shi ya kai hamsin ɗin ya tabbatar da zai shekara ɗari a duniya ka gani saboda haka wannan ya yawa shi ma za a ɓata wannan auren malamai suka ce a nan da bai kawo zadan nan ba ma saboda nassin ibn qasim ya nuna shekara hamsin din ne in dai ya kai shekara hamsin za a bata shi ya yi ƙasa da haka kenan mu je.
na In ya yi ƙasa da haka.
a in yi kasa da haka ba matsala sun ce za ta fita Ko da shi mutum ya kai shekaru da yawa da Eh?
da ba zai iya eh to in dai har ya kai shekarun da ana ganin shekarun ainihin rayuwar shi ba zai kai wannan lokacin ba akwai garar din har yanzu ke aw bi muayyanin ba'idin ko kuma sadakin muayyani ne amma yana da nisa inda yake ka kurasa na minal undulus kaman su ma'auratan suna undulus sadakin da zai bata kuma yana kurasa na undulus shine kuryan yamma kurasa na kuma shine kuryan gabashi yanzu misali kana Najeriya ne kace akwai fili na a unguwa kaza a ainihin cana in giyar da shi wannan filin zan baki sadaki a can kasan cana sai mu ce kai wannan yayi nisa wannan auren ɓatacce ne kaga an samu guri mai nisa ke shine bi muayyanin ba'idin kaga abun muayyani ne ka ayyana yana gurin amma kuma yana da nisa kuriyan nisa sai mu ce a bata auren Wannan ko ana zuwa da jirgin.
Eh?
Ko ana zuwa da jirgin.
eh to yanzu kuma wancan zamanin muke magana zamanin da ba jirgi yanzu sai ka bi mufti na zamani su baka fatawa akan wannan yanzu mun samu jirgi ya za a shine yace amma wajaza ka misra min al madina amma ya halatta kaman idan a masar ne gurin yake su kuma suna madinatul munawwara a nan aka yi auren sai yace zai ba ta fili a masar ko akwai motan shi a masar shine sadaki kaga wannan mutawassit ne bai nisa sosai ba ya halatta amma shi ma halaccin la bi sharti dukuli qablahu banda idan aka sharɗanta zai kwanan aure kafin ta je ta karbi abinta in aka yi da sharaɗin kwanan aure kafin ta karɓa sai mu ce wannan ba cikakken aure ne sai idan ba sharaɗi ko kuma idan an sharɗanta cewa amma ba zai kwanan aure ba sai ta je ta karɓa a nan za a tabbatar da wannan auren illar ƙariba jiddan sai dai idan na Ah, waya yake.
illar ƙariba jiddan sai dai idan inda abin yake kusa-kusa ne kwarai duk tafiyan bai wuce tafiyan kwana biyu ba kamar yanzu misali fili ne zai bata ina filin yake yana tashan joni ga takaddun ga komai an tabbatar da akwai gurin muayyani yana nan tashan joni kaga daga nan zuwa tashan joni ai ko da kawai bai wuce tafiyan kwana biyu ba wannan ƙariba jiddan za a iya tabbatarwa ko da sai an yi kwanan aure za ta karɓa ma ba matsala wannan kenan sannan idan aka yi ɓataccen aure bayan an biya kuɗin ainihin sadaki ɗin sai aka zo aka ɓata yanzu idan abin ya hallaka wa zai ɗauki asara shine ya ce waba minadgu ba'adal qabdi in fata za ta biya wannan abin da aka bata sadaki ɗin ba'adal qabdi bayan ta karɓa misali abin kafin ai- kafin kafin ai kwanan aure aka faɗi sadakin sai muka ce wannan sadakin bataccen aure ne saboda an samu ko garar ko an samu abin ba a mallaka ko an samu dalili sai aka ce to ai ta riga ta karba ma abin ya riga ya bata hannunta yanzu in an bata auren dole za ta biya wannan abin in yayi fauci kaga in abin yana nan kenan za ta miyar mar da kayan shi in yayi fauci za ta biya ainihin kiman wannan abin in kuma yayi dukuli za a koma sadaqul misli ya biya ta sadaqul misli ita kuma ta miyar mar da wannan abin da sadaqin ya baci a ciki aw bi magasubin alimahu ko kuma an yi auren da sadaqin amma sadaqin kayan kwace ne da shi da ita duk sun san na kwace ne sai mu ce wannan auren ɓatacce ne misali me ya sadakin sai yace zai bata mota motar nan mun san motar barista din nan ne mun san nashi ne mun san kwato waye mun ji ma an ce ya ji ya kwato ita ma ta sani shi ma ya sani kaga ai mutum ba zai mallaki abin wani dan wani ya zo ya bashi ko ya siyar mar ba duk mutumin da ya san abin sata ne ya siya ai wannan siyan shirme ne haka nan wajen sadaki ma ta san kayan kwace ne shi ma ya san kayan kwace ne sai ya zo ya bata muku a matsayin sadaki ta karba to shi ma wannan auren kaman an yi aure ba sadaki ne ba tacce ne dan wannan abin da ya bayar na matsayin ba nashi ba wannan bayarwa ai bai bayu ba saboda haka kaman an yi aure ba sadaki ne wannan auren ba tacce ne shi yasa yake alimahu amma la ahaduhuma banda inda ɗayan su ne ya sani ɗaya bai sani ba motar nan shi ya san kwato waye amma ita ta ɗauka na shi ne suka zo ya ba ta sadaki na motar nan ya aure ta daga baya kawai sai mai mota ya gani ya kawo ƙara aka yi sa- sa- kira- kira- kirakin ake cewa ko tirakin aka memo kawai sai wuf aka zo aka kama yaya ta ce wallahi ni a matsayin sarai waye ma kaza aka bincika shi kenan aka ce ba motar sa bace to yanzu a nan aure ingantacce ne aure ingantacce ne kawai za a biya ta kiman wannan abin wannan kaga ita bata sani ba ta karba haka nan kuma idan ita ta san na kwace ne amma shi bai sani ba ita ta san na kwace ne amma shi bai sani ba misali gada yayi shi ya ɗauka na mahaifinsa ne ashe mahaifin kwata yi ita kuma ta san na kwacen ne a hakan sai ta karɓa a matsayin sadaki yanzu shi ma aure bai ɓaci ba ai duk lokacin da ta tashi dai dole kiman abin za a yi a biya ta shine yace au ahadu a- la ahadu ma banda inda ɗayan su ya sani ɗaya bai sani ba aure bai ɓaci ba kawai za a koma wa kima ne au bijtima'ihi ma'a bai'in ma'a bai'i kadari ako au ijtima'ihi ma'a bai'in ko kuma aka yi auren wai za a haɗa shi da ciniki shi ma ɓataccen aure ne kamar ya yace kadarin da fa'aha huwa kamar gida ne wanda shi zai bata wannan gidan mun gane sannan za ta miyar mar da wani kuɗi wani ɓangare a maimakon sadaki misali tana matukan son gida a Abuja shi kuma yana matukan son aurenta sai ya ce in kin yadda yanzu ki nemo miliyan ashirin in kin bani miliyan ashirin akwai gidana a Asurok sun taɓa ma shiga gidan ta san gurin bakin san gidana na wuri kaza ba ki ka miliyan ashirin sai in baki gidan a maimakon sadakinki da kuma wannan miliyan ashirin ɗin kaga miliyan ashirin na wani ba'adin gidan wani ba'adin kuma shine sadakinta sai mu ce bai halatta ba kaga an hada ciniki da sadaki nawa ne kudin sadaki nawa ne kudin yace a shi kawai inda ta ga miliyan 20 ta rike gidan tare da kuma aurenta da zai yi kaga an hada ciniki da aure bai halatta ba shine kadarin da fa'a huwa shi zai bata gidan au ko kuma abuha babanta ne zai bada gidan baban rubbama yana da gidan ya sa a kasuwa ya buga ya buga ya buga ciniki ya gagara kuma yana da yarsa kowa miliyoyi kowa ya zo yace yana so sai ya ce to yarinyar nan duk mai son ta ya kawo miliyan ɗari ya haɗa da gidana na wuri kaza gida wuri kaza ɗin da yarinyar gaba ɗayan ya kawo miliyan ɗari to nawa ne kuɗin sadaki nawa ne kuɗin gida ke shi ba ruwan shi in ka ba da miliyan ɗari ka ɗau gidan da matar gaba ɗaya ko kuma a gidan ake bukata yarinyar ta ki shiga an yi an yi an yi a samu wanda zai kaura ko da sauki ma yaki kuma ga ana son gidan sai ce duk mai son gidan nan zai hada da yarin nan da yarinyar nan ya ka miliyan goma in ka ka miliyan goma za a baka gida da mata nawa ne kudin sadaki a cikin miliyan goma nan nawa ne kudin gida shi ba ruwan shi kawai in ka ka miliyan goma da gidan nan da matan nan duk sun zama naka to wannan duka bataccen aure ne shine yace au abuha amma wajaza min al-abi fi tafwidi ya halatta a haɗa ciniki da aure amma min al-abi ta ɓangaren baban nata fi tafwidi cikin nikahu tafwid dan ba mun ci aure kala biyu bane akwai nikahu tafwid akwai kuma auren da aka yanke wa kuɗi ba to nikahu tafwid da shine auren da ba a ambaci sadaki ba sai kuma zai hada da ciniki sai mu ce tunda nikahu tafwid ne ya halatta misali an zo ana bukatan gidan shi kuma ana bukatan auren yar sai ya ce to yanzu abin da za a yi ka ba da miliyan goma a maimakon gidana kuma wannan yarinyar za mu baka ni kawo tafi daga baya mu zo mu yanke sadaki ka gan ka lura abin ya raba kan shi ko wannan miliyan goma mun tabbatar da kuɗin gida ne tun da kawo tafi da sai an yanke daga baya to in haka ne ya halatta shi yasa ma ya ce minal abi ta bangaren uban fit tafwidi cikin nikawo tafwidi mu je ko ya isa mu je eh mu- mu samu ina to mu je ya ce wa jam'u imra'ataini haka nan ya halatta mutum ya haɗa mata biyu ya aura ka zo ne kana neman auren yan mata guda biyu duk ƴaƴan kanin alajin ne wannan mayar kanin shi ne wannan mayar kanin shi ne duk iyayen sun rasu shine alwali da ka zo nema kana ya zance da wannan sai ka wannan ma ka ce kai wannan ba ce wannan ma yar gidan ce ka ce kashi to yanzu an yi wannan din ma aka ce to ai ma za a iya baka tunda akwai aure a tsakanin su zai zai yiwu ka ce to amma ko ba za ta yakura muka ce duka kai ba ai maganan duka da aka zo shi kenan sai aka baka duka aka ce ka ka sisi ashirin a dukansu ba ware sadakin wannan kaza sadaki kawai aka ce ka ka kaza shikenan ya halatta a yi jam'i a haɗa ma mata biyu ko uku ko hudu a baka ka biya kaza sadakin su ya halatta shine me wa jam'u imra'ataini samma lahuma ko ya ambata musu kuɗin sadaki ya ce biya kaza a maimakon sadakin su au ko kuma li'ida kuma an ambaci na ɗayar ɗayar kuma an bata ta huyi biyu ya halatta sannan a ƙarshe ko ya tafi yidin su gaba ɗaya duk ya halatta haɗa auren mata biyu a lokaci ɗaya ɗin ba matsala ba ne zai yiwu ka auri mata biyu a lokaci ɗaya yawwa ta yiwu ma su tare a lokaci ɗaya kasu sai mu ce waya uwar gida waya amarya sai a ta rikici ko wacce ta ce ita ma tare aka shigo wannan ma tare suka shigo to ɗaurin auren fa tare aka ɗaura sadakin fa tare aka bayar komai tare aka yi sai kuma a biyo su dokto sai su ware wacce ce za ta yi haƙuri ta zama ita ce uwar gida wannan amarya da sauransu Da zai motsa ba.
eh ana gaya ma lokaci ɗaya sakan ɗaya maganan ma a magana ɗaya wa ke zancen rana wahal shin wa in sharaɗa ta zawwajal ukura wa ta ukura wai a nan an yi ƙaulani wasu malamai suka ce ko da ya sharɗanta auren ɗayan a bisa ɗayar cewa da aka ce za a ba shi duka biyun sai dama shi a sharaɗin shi ma an ba biyun bane in ɗaya ce ma ba zai aura ba ko haka ne ya halatta wasu suka ce eh ya halatta au ko kuma wasu suka ce in samma sadaqal misli sai in ya ambaci sadakin tamka ga kowace shi ne ya halatta amma kawai a haɗa sadakin su ba tare da an ambaci na kowace ba kaga abin zai zama rikici saboda haka kaulani shine aka yi kauli guda biyu wala yu'jibu jam'uhuma amma haɗa auren mata biyu a lokaci ɗaya duk da ya halatta wala yu'jibu bai birge ibn al-qasim ba ibn al-qasim ba shine jagoran mu da wana ba littafin nan duk ba kan mu da wana da ke kawo iyawo kaza kaza ba yace wala yu'jibu to ku fahimci zancen fa inda kake ji ana cewa tawilani tawilatun fassaran mu da wannan nasin mu da wannan larabcin su wa'annan faqihan in sun zo sai su yi sabani wajen fassara gashi kalman guda ɗaya ne amma me ake nufi a nan ne ake samun ka ji an ce tawilatun ko an ce tawilani yanzu a nan shi ibn al-qasim da ya ce wala yu'jibuni jam'uhuma shine wala yu'jibu nasin da ya zo mu da wana wala yu'jibuni jam'uhuma duk da dai ana hada wani yace amma ni hada su din nan wala yu'jibuni an gane wannan to yanzu meye ma'anan wala yu'jibuni din nan wal aksaru mafi yawan malaman da suke fashin baki mudawwana sai suka tafi ala ala tawili bin man'i a bisa fassaran wannan wala yujibuni din cewa an hana ne ba zai yi ba ba za a yi ba kaga kenan idan muka ɗauki cewa hani ne wal faski qablahu za a ɓata auren in an haɗa auren mata guda biyu kawai in kafin kwanan aure ne za a ɓata auren tunda wala yujibuni sun fassara shi da cewa an hana ne sannan wa sadaqil misli badu idan bayan an yi kwanan aure ma dole za a biya sadaqul misli na kowace wannan wanda suka fassara wala yu'jibu jam'u ma dinnan a matsayin almanu kenan sannan lan karaha banda wanda suka fassara shi da karanci ɗaya bangaren suka ce wala yu'jibu ni dinnan yana nufin karanci ne ba ainihin haranci ba to su kuma a wajen su ba za a ɓata auren ba ko kafin dukuli ne za a tabbatar kawai ibn qasim da yace wala yujibu ne yana nufin kawai makaruhi ne ba wai yana nufin aure ya ɓaci ba a ta nan au taban mana isbatu rafahu alhamdulillah aha na'am waye mai magana na'am eh eh